أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a karatunmu na littafin babban malami al'imamu tahari littafi mai suna alkitabul kaba'ir kitabul kaba'ir inda a sati da ya gabata muka tsaya a kan kabira ta takwas wadda ke magana a kan hukukul walidai a darasinmu da zami na goma sha uku insha Allah muna cikin bayani a sati da ya gabata akan abin da ya shafi wannan babi na shine taka hakki na iyaye iya daga cikin manya-manyan zunubai kuma suna daga cikin abubuwan da suke girmiyar da mutum gidan wuta iya daga cikin abin da yake dauke albarka a cikin rayuwar mutum duniya da lahira malam ya wara wannan babi nashi da ayoyi na alkur'ani mai girma fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli min ar-raḥmah waƙon rabbiyar hamhuma kama rabbayani sagira hakanan ya kawo aya ta cikin suratul lukman inda yake cewa an shukuru liwali walidaika ilayyar masir to bayan hakanan sai ke magana akan sai ke cewa fanzur rahimakallah kaifa ƙurina shukurihima bi shukuri kadiba Allah ya ci kanka da rahama ya kai dan uwa yaya Allah subhanahu wata'ala ya gama ya gama gode mishi da gode ma iyaye Allah yake cewa ka gode mini kuma ka gode ma iyayenka kuma ka sani cewa waje na makomaka take iyaye abun godewa ne abun a gode musu ne akan ni'imomin da ba ma iya lissafa su kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ni'imomin da ya mana ba ma iya kididdige su hakanan iyayenmu irin kyautatawa da suka mana da abubuwa na alkhairi da suka mana da wanda kuma suke cikin yi da kuma wanda za su yi a gaba ba ma iya kididdige su bare mu rama musu shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu akan a koda yaushe mu saba da yawan mu yi musu addu'a sai Abdullahi dan Abbas yake bayani a wannan bangare sai ke cewa kwallo ibn abbas abdullahi dan abbas yake cewa talatu ayatin makarunatun bi talat wasu ayoyi ke da kwai guda uku allah subhanahu wa ta'ala ya zano wasu abubuwa guda uku kuma ya gama wannan abubuwan kowanne guda aka gama shi da wani abu wanda ba ka iya rawa su abubuwa guda uku ne kowane da ɗan uwan shi to ba ka iya raba su ya ce latuɓal wahida min haɓe gairi karinatiya ɗaya daga cikin wannan abubuwa guda uku ba amsa ɗaya sai da yal'uwarta sai ce ihidahuma ta farkonsu ƙaunin lahi ta'ala wadar allah maɗaukakin sarki wa aqi'ullaha wa aqi'ur rasul Allah subhanahu wata'ala ya umarce mu a cikin alkur'ani ya ce amma Allah da'a hakanan amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a yace faman ata Allah wa lam yud'i ar-rasul lam yuqbal minhu duk wanda ya bi Allah amma yace ba zai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to ba za a amsa mashi ba kaga yanzu wannan yana ƙara bayyana maka duk wanda ya ce zai yi aiki da alkur'ani kadai ba zai aiki da fasara ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta wannan alkur'ani wanda shine hadisai na manzala sallallahu alaihi wasallam to wannan ya taɓi kuma ya bar hanya ya sani cewa babu ta yadda za a yi a karɓa mai wani aiki da zai yi matuƙar bai koyi wannan aikin ba irin yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar shi kuma sanin yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar da aiki shine ne ka bibiyi hadisan shi ingantattu wanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nabi sai ce qaulullahi ta'ala wada Allah madaukakin sarki da yace wa aqimus salata wa atuz zakat ku tsaye da sallah kuma ku bayar da zakka faman salla wa lam yuzakki lam yuqbal minhu wanda ya salla yake ba da zakka yace ba amsa mishi ka yi zakka ka ƙi yin sallah ba amsa ka yi sallah ka ƙi yin zakka ba amsa Allah subhanahu wata'ala ya gama su a sama da wuri 40 a cikin alkur'ani mai girma idan ya ce wa aqimu salata sai ce wa atu zakata duk wanda yake da hali ne ba da zakka ai mun yi bayani a baya bai bayar ba akwai narko na azaba da aka tanada akan shi kuma ya sani cewa ya raba manya-manyan ibadoji na Allah subhanahu wata'ala sai na uku ya ce ƙaunin lahi ta'ala shi ne hudu allah maɗaukakin sarki a nishkuru liwali walidaika ka gode mini kuma ka gode ma iyayenka sai ce faman shakar allaha wanda ya gode wa allah walam ya shkur liwalidaihi bai gode ma iyayen shi ba lam yi kubal minhu shi ma ba sannan shi wannan ayoyi ne guda uku kowane abu an gama shi da ɗan uwan shi ka ba Allah ka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka yi sallah ka ba da zakka ka gode wa Allah ka gode ma iyayenka idan ka raba ɗayan biyu to ɗayan ma ba amsan naka inji Abdullahi dan Abbas yake cewa walida qala nabi sallallahu alaihi wasallam akan haka ne manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yake cewa ridallah fi ridal walidain wa Allah fi sakhdil walidain yarda ta Allah tana tare ne da yarda ta iyaye hushin Allah yana tare da hushi na iyaye bi ma'ana a duk lokacin da ya kasance iyayenka suna ji a ransu sun yarda sun amince da abin da kake musu mu'amalarka da su alhamdulillah to ka tabbatar da cewa kai ma Allah ya yarda da kai a duk lokacin da iyayenka ba kwa ga maciji da su kana saba musu suna fushi da kai ba sa jin daɗin zama da kai to ka sani cewa allah ma baya ƙamnarka wannan hadisin kaɗai ya ishe mu tashin hankali a ce a rayuwanmu allah subhanahu wata'ala yana fushi da mu dalilin mi dalilin fushi fushin iyaye da yake a kanmu idan ko muna so mu yi albarka mu sami yarda ta Allah to mu kasance wanda iyayensu sun yarda da su kuma suna jin daɗin zama tare da su ridallah shi ne babban abin da musulmi mummuni yake nema a wajen Allah babu abin da yake shi girma shi sa a cikin alkur'ani yake cewa wa ridwanun minallahi akbar yarda ta Allah shi ne abin da ya kowanne shi ya sa annabin musa alaihi salam lokacin da ya nemi munajati ga allah allah subhanahu wa ta'ala ce mashi ka same ni a wuri kaza ya ɗauki wasu mutane daga cikin mutanen shi ce ku raka ne zan je in yi munajati ga ubangiji da suka kama hanya sai ya gani ba sa gaugawa sai ya gaugawa ya isa wajen allah subhanahu wa ta'ala a nan sai allah yake tambaye shi wama a ajalaka an kaumika ya musa mi yasa kai gaugawa kafar mutanenka ya kai Musa sai yake cewa hum ula'i ala atari wa ajiltu ilayka rabbi litarda yace ya Allah sukin ai suna nan saman sawuna suna bayana ni kuma nayi gaugani zuwa gare ka domin ka yarda da ni shi yasa zaka ji a cikin alqur'ani mai girma Allah subhanahu wataala sai ka ji ya ce radiyallahu anhum wa radu'an radiyallahu anhum wa radu'an Allah ya yarda da su kuma su masu yarda da Allah laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta ash-shajara Allah ya yarda da mummunai wanda suka maka mubaya karkashin itaciya to yarda Allah ita ce sama da komai to wannan yarda ta Allah ba za mu same ta ba sai idan mun sami yarda ta iyaye sai idan mun samu zaman lahiya da iyaye sai idan mun samu kyakkyawan mu'amala tare da iyayenmu matukar za mu muzanta alaƙa tsakaninmu da iyayenmu to mu sani cewa ba za mu gama da duniya lahiya ba ko mu sani cewa narkon azaba yana nan yana jiran mu ko mu sani cewa mu muna rayuwa ne tare da hushi na Allah duk wanda yake hushi tare duk wanda yake rayuwa da hushi na Allah wanda kai kullun ta kake ai akwai Allah ta kake ai muna tare da Allah ko mun ga ta kake Allah ya muni Allah ya kare mu to kai wanda kake nema ya maka ya kare kai yana hushi da kai dalilin mai saba ma iyaye da kake ai ka san cewa ba za ka yi labari ba ba sai an gaya maka ba don haka mu mai da hankali wajen kula da iyayen kan mu wasa kan mu yarda wani abu ya ruɗe mu na duniya mu manta da alkhairin waɗannan bayan Allah mu manta da kyautata musu mu manta da kulawa da su duk abin da za mu samu a duniya in dai kasance ba samu reshe ba shi da amfani a tare da mu mu dage shaidan ba zai barin ba mu samu yarda ta Allah saboda ya ji an ce idan mun kula da su za mu samu yarda ta Allah to ba zai bari ba to mu yi kokari mu yi jihadi mu yaƙe shi akan cewa mu sai mun kula da su idan kuma shaidan in ya zo ya shiga jikin mata wa'anda ake aure da su misali ai akwai matan da za ka gani su kokarin su kullum ya za su yi su raba miji da iyayen shi me yasa miji yake ma iyayen shi wahala me yasa yake musu kaza me yasa yake musu kaza su ya so ne musu ido to iri-irin wa'annan shaidannu ne ga sunan a cikin mutane kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya fara a cikin suratul nas yace minal jannati wan nas daga cikin aljannu da mutane akwai su to ita wannan duk wanda take kokarin ta raba ka da iyaye ta zama shaidaniya ta cikin mutane da haka idan abu biya yiwuwa ba ta shiryu ba ta hwasa ba rabuwa da ita shi ne alkhairi saboda wuta ce a gabanka kadan-kadan ita kuma idan tana da wayo tana da lissahi tana da hankali mijin da yake kokarin kyautata ma iyayen shi ne mijin zama mijin da yake muzantawa bai da alaka mai kyau da iyayen shi ba mijin zama bane ba saboda mutum ne wanda ba shi da albarka kike tare da shi wanda bai da albarka kuma za ta yi tasiri ta yi naso a cikin iyalanki da cikin gidan baki ɗaya gidan ya lalace kenan mi ya hidajiya a gare ki ki taimaka mishi akan ya kula da wannan iyayen nashi wannan shine zaman lahiyar rayuwar ku mai kyau kuma ya kasance iyanku sun yi albarka su ma sun kyautata muku sun muku abin da ya dace saboda malamai suke cewa aljaza'u min jinsil amal duk abin da ka aikata to zai ga sakamakon shi a gaba tun anan duniya manzan rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani zunubi wanda Allah ke gaggauta kama mutum da shi tun anan duniya yace kamar zunubi guda biyu kai zalunci ko kuma ka saba ma iyayenka wa'annan zunuban Allah bai bari an je kiyama tun a duniya kake gani a cikin kayanka duk wanda yake aikin shi ne zalunci cin haramun zaluntan mutane yana sa su kuka kullun suna jaje da shi in dai aikin shi kenan kuma alhali babu haƙƙi yake wannan to ya jira ta lalace ake mu shi ma lokacin shi zai zo Allah zai kama shi wanda kuma yake kokarin shi ma saba ma iyayen shi yana musguna musu ba sa jin daɗin zama da shi shi ma ya jira ko al'amuran shi ba su tabarbare ba Allah zai gama shi da ɗan da zai azabtar da shi kuma ya gane ba shi da wayo akwai wani malami ana ce mai aliyul karni ya rubuta a cikin wani littafin shi wanda yake cewa haka za allamatini allamatin hayat haka rayuwa ta koyar da ni sai yake cewa an yi wani bawan Allah baban shi na da dukiya kuma bawan shi mutumin shi ɗaya ne wajen ma'ayin nashi baban nashi ya ɗarar da ke dukiya ya hana shi fantama shi kuma so ke more da dukiya so ke ji daɗi ya abubuwa a duniya amma uban bai mutu ba kuma hannu bai bada ba a nan ya gama kutun gwila ya gama abin da ya gama ya kashe uban kuma ya je binne shi a komo gari kawai uba ya bace aka rasa inda yake kuma shi kadai zai ci gadon shi gabaki ɗaya kwashe dukiya ya zama da ita bayan shekaru wannan bawan allah ya ayyada wannan dan shi ma irin wannan tunanin da ya yi akan baban shi ma ya samu irin wannan tunanin wata rana ya tsufa ya tsufa bai iya komi sai an mai dan ya ɗauke shi ya mai wanka ya mai ado ya ɗura shi saman doki suka kama hanya cikin daji suna tahiya ina za mu ce gari za mu tafi ina kuma zai kai ni a haka yace kai dai mu tafi suna tahiya he da suka raba daji sai fahimci cewa yaron nan hallaka shi ke so yi sai tambaye shi ka gaya mani me kake so kai da ni sai ce kawai na gaji da zama da kai ne so nake mu rabu da kai zuwa zan yi in kashe ka in binne ka sai a nan lokacin nan sai ya hushe da kuka sai ya ce mashi idan za a kashe ni kai wannan hanya a wannan hanya a ran na kashe babana na binne shi idan ka kashe ni ka binne na ana me yasa saboda abin da ya aikata ne shi ma gashi zai fara akan shi aljaza'u min jinsil amal kai tsaye san cewa ne Allah zai kama shi akan abin da ya aikata shekara shekara 20 baya duk abin da muka aikata mu sani cewa yana bibiyan mu kuma zai wara akan mu abdullahi ibn amr radiyallahu anhu ma yake cewa ja'a rajulun wani namiji yazo yasta'dinu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil jihad yazo yake neman izini wajen manzo sallallahu alaihi wasallam akan ya wuce ta jihadi shikenan fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi ahayyun walidaka iyayenka suna da rai qala na'am sai ce e suna nan da ransu sai annabi ke ce mai fafihi ma fajahid ya ce ka ji ka kyautata musu ka kula da su kai jihadin da yake gaban ka kenan fafihi ma fajahid ka duba ka gani mi a cikin manya-manyan ibadoji da ake yi jihadi yana daga cikin manya-manyan ibadoji masu daraja masu fadala a wajen Allah amma aka ɗora bin iyaye da kyautata musu akan jihadin kanshi aka ce fafihima fajahid hadisi ne ingantacce ya zo a cikin sahihaini bukhari da muslim duka sun fitar da hadisan nan yake cewa fanzur kayfa faddala birrul walidain wa khidmatuhuma ala al-jihad ka duba ka gani yaya Allah subhanahu wata'ala ya dora bin iyaye akan jihadi saboda Allah akan jihadi saboda Allah jihadi wa shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa ciniki ne kai da shi ciniki kai da Allah inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم الله يكي تشوى إن الله اشترى الله يا سيا أن يتنكي من المؤمنين daga wajen mummunai an fusahun rayukansu wa amwalahu da dukiyoyinsu me za a ba su idan an siye dukiyarsu da rayukansu bi anna lahumul janna to su aljanna za a ba su me yasa yuqatiluna fi sabilillah saboda suna jihadi suna yaki saboda Allah fa yaqtuluna wa yuqtalun wata ran su kashe wata ran aka kashe su sai Allah ce wannan hujjilikin da aka alƙawali ne wa'adan alayhi haqqan alƙawali ne tabbatacce na gaskiya fit taurati wal injili wal qur'an a cikin at-taura a cikin injila kuma haka a cikin alqur'ani wa man awfa bi ahdihi min Allah waye cancanta cika alƙawali kamar Allah babu yace wa zalika huwa al-fawz al-azim ai wannan shine rabo mai girma to ka duba irin wannan fadala da daraja ta jihadi amma duk da haka manzala sallallahu alaihi wasallam ya faddala kyautata ma iyaye akan wannan aiki na jihadi wa fi sahihai ya zo a cikin sahihai anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yake cewa ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir shin bazan sanar da ku ba manya manyan zunubai sai ce na warko shine al-ishraku billah shine shirka ga Allah shirka ga Allah shine gama Allah da wani Allah ya ce innahu la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafara a duk lokacin da aka yi shirka da shi amma kuma bayan shirka Allah na yayewa amma shirka Allah baya yayewa wa man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar duk wanda ya shirka ga Allah Allah ya haramta masa gidan aljanna kuma dan wuta ne to wannan shine babban zunubi wanda masu salatu sallam ya fara da shi ya ce kuma nabi sai ukukul walidai sai kuma cin haƙƙi na iyaye shi ke biyu ba shi ne su ne manya-manya daga cikin manya-manyan zunubai ya ishe ka sanin haka da a cikin alkur'ani zaga Allah in ya ce wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya Allah ya ce ka bauta ma Allah Allah na maka wasiya kada ka bauta ma kowa ne shi kadai sai ya ce wa bil walidaini ihsana ya ce iyaye ma kyautata musu haka ne yake cewa a cikin suratul an'am qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a sai ce wa bil walidayni ihsana ku zo in gaya muku abubuwan da Allah haramta a gare ku yace kada ku bauta ma kowa sai Allah kada ku kada ku mishinka sai ce kuma iyaye ku kyauta musu wannan ya ishe ka ka san fadala da daraja ta kyauta ma iyaye duk lokacin da Allah ce abota ne sai ce to kuma a kyauta ma iyaye malamai suka ce yana da cikin abin da zai nuna maka fadala haka bauta ma Allah kawai a ce iyaye sai suka ce menene hikima a ciki shine dan adam Allah subhanahu wataala shi mushi koyi amma a cikin ɗan adam babu wani wanda ɗan adam inda ya maka abin da iyayen da suka maka yasa Allah subhanahu wataala ya ga masu a koda yaushe yace fanzur yace ka duba ka gani kaifa yaya qulinal isaa ilayhima wa adamul birri wal ihsani bil ishrak yace ka diba ka gani yanda Allah subhanahu wataala ya ringa gama cutar da su da rashin yi musu biyayya da rashin kyauta musu ya gama shi da yi min shirka cewa ka yi shirka shi ne babban zunubi na biyu abin da ke biyu baya shi ne a ce kana saba ma iyayenka ya zo a cikin sahihai yake cewa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yadkhulu jannata aqun wala mannanun wala mudmin khamr manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa baya shiga aljanna wanda ya kasance mai cutar da iyayen shi ne hakanan annamimi shi ma baya shiga aljanna haka shi kuma wanda ya dawwama da shan giya wanda kawai shi rayuwar shi kullum cikin maye yake idan aka ce giya ta gama har sauyi duka sana ciki zala ta zalam ya ce idan ya kasance rayuwarka kai ka ce a yanzu kai bakka yi sai da wiwi to ka sani ka haramta ma kanka aljanna kake akwai wanda zaka ji ya ce a shi ya saba da ita su ma bai yi in bai sha ba kaza kaza abu ne na haramun kake sha wanda yake sa maye ko masu salatu salam ya ce mai shan wannan abubuwa baya shiga aljanna mai annamimanci baya shiga aljanna haka nan mai saba ma iya shi baya shiga aljanna ka kiyaye kanka duk abin da zai kasance zai raba ka da aljanna ka kiyaye shi rayuwa ɗin kalilanci ba guda ce ana mutuwa kawai in ma aljanna ce in ma wuta cikin biyu ne babu gida na uku konan konan ne to kai kokari duk yanda za ya kasance kana ashabul yamin kana bangare na dama wannan shine hankali kuma shine tsari kuma shine tunani kuma shine wayo ya kasance mai wayo ne kai wajen yanda zaka ka shiga aljanna ka dinga koyi ayyukan ka da alkhairi istighfarin nafiloli ne ayyukan alkhairin ka ne ka ringa kokari kana yi tsakaninka da ubangijinka kai me kake so aljanna kake so Allah taimake mu ba mu gina aljanna yake cewa wa anhu sallallahu alaihi wasallam haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa law alima Allah shay'an adna min al-uff lanaha ana inda Allah subhanahu wataala ya san wani abu wanda yayi zama karami akan faɗar shi da ya ce wala da kullum ma uffin ya Allah ce wala da kullum ma uffin kada ka ce musu uffin me uffin mi zan karanta shi a hausa saboda tsoki mu a wajenmu ma zagi gidan kaga bai ma kai tsoki ba irin wannan ka nuna jaji ka nuna kagaji ka nuna irin wannan ka ce kai misali a ce ma kaza a ce ma kaza kai irin wannan wannan magana da za ka yi ta ce Allah ce ma wala ta ƙulla kuma uffin ka ganin akwai balaga yanzu wani ya ce aita aka yi uffin ne kaɗai ka a ce ko amma sai in gaya masa magana sai ka yi zagi ko ka yi bugu ma tun da ai a ƙurani ba a ce baka kabje su ba a ce baka ka zage su kawai ta aka ce masa uffin to uffin ne kaɗai ba na ce to wannan dan a nuna maka kaɗan ƙin ma ba a so bare ka je ba shi ne balaga ta ƙura'ani kaɗan ƙin ma ba a so bare a ce kayi babba to ina ga wanda ya babba wanda ya ƙarami ma an zarge shi bare wanda ya babba a wanda ya babba shi tashi ta ƙari magabata suke cewa za mu karanta a gaba suke cewa duk wanda bigi iyayen shi ba wani hukunci na haddi da ya dace da shi illa a rataye shi rataye shi shi bai dace da shi illa saif ko a sa takobi a kashe shi ko kuma a rataye shi don da ya sa hannu har ya taɓa iyayen shi to ai kasan lalaci ya kai lalaci dole zai ɗaga hannu a kan iyayen shi lalaci ya kai lalaci dole zai buɗe baki zagi iyayen shi shi yasa ko zagi wannan da muke yi ga juna muke yi shi saboda manzala sallallahu alaihi wasallam ta yi la'ana Allahu man la'ana walidai Allah ya tsine ma wanda ya zagi iyayen shi sahabbai suka ce ya rasulullah kaifa yusubbu rajul walidai ta mutun zai zagi iyayen shi annabi yake cewa fa yusubbu abar rajul fa yusubbu abahu fa yusubbu ummuhu fa yusubbu ummuhu zai zagi baban wani amma baban shi zaka zai zagi ma'aihiyar wani amma ma'aihiyar shi zaka kenan kaga wannan ma ya muke yi duk da cewa laysa bi tariqatin mubashara ba kai tsaye bane kai zagin to ta wannan hanyar kai zagin to dan biyayya da kyautata ma iyaye ka kai zagin ni kokari mu kiyaye da zagi yake cewa فليعلم العاق ما شاء an yi amal falon yadda falar janna yake cewa to mutumin da yake saba ma iyaye ya je abin da ya ga dama ya sani shi da aljanna haihata haihata sun yi hannun riga da aljanna kuma sai ce wal ya'mal albar ma sha'a an ya'mal falon yadda falar na subhanallah ya ce shi kuma wanda ya kasance mai kyautata ma iyaye ne mai mai kyautata musu ne mai musu biyayya ne da abin da za a yi aje a zo in dai ya kasance halin shi ke ne ce to ba zai shiga wuta ba zai shiga wuta ba kenan wannan kaga yana nuna mana fadala da daraja ta dukkan wanda aka samu iyaye suna alfahari da shi suna jin daɗin zama tare da shi wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la'ana Allahu al'aqil walidayhi Allah ya tsine ma mai saba ma iyaye wa ƙala sallallahu alaihi wasallam haka na manzala sallallahu yake cewa la'anallahu man sabba abahu la'anallahu man sabba ummuhu Allah ya tsine ma wanda ya zagi iyayen shi wanda ya zagi baban shi haka wanda ya zagi ma'aikin shi wa ƙala sallallahu alaihi wasallam haka na manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa kullu dhunub yu'akhiru Allah minha ma sha'a ila yawmil qiyamah dukkan zanubai Allah yana jinkirta su yana iya jinkirta hukubarsu har zuwa gobe kiyama ya ce illa hukukul walidai sai ce sai haƙƙin iyaye misali ma iyaye shi tun a duniya zai fara ganin sakamakon shi wani na huyu ajiyar da sahibi shi ana gaggauta shi ga wanda yake aikata shi duk wanda yake saba ma iyaye tun a duniya zai gani a shi ya ce ya ni al'ukuku fi duniya kabla yawan kiyama al'ukubatu fi duniya kabla yawan kiyama hukuba zai gama ne da tun a duniya kayan a je kiyama وقال كعب الأحبار كعب الأحبار رحمه الله يجي تشوا إن الله لا يجعل هلاك العبد إذا كان عاقا لوالديه ليجعل له العذاب وإن الله ليزيد في عمر العبد إذا كان بارا بوالديه ليزيده برا وخيرا يجي تشوا إن الله ليجعل هلاك العبد ألا أنا هلك باوا دليل سأما إيانشي كرشنش بما أنا يزوكسا kawai Allah hallaka shi don mi don a gaggauta mashi azaba haka nan ya ce kuma Allah yana iya ƙara ma wanda yake ma iyayen shi biyayya shekarun shi da an tsara da an rubuta cewa shekara 20 za ka yi a duniya sai a ƙara maka 25 ko 30 me yasa saboda ka ƙara kyautatawa da kake ma wannan iyayen don ka ƙara albarka ka ƙara daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man barran ma an yun fika alaihi ma ya zahtaja ya ce duk wanda yake musu biyayya ya ce shi ne rinka kokarin ciyar da su a duk lokacin da suka bukata duk abin da gare ka idan ya kasance iyaye suna da bukata a kan wani abu inda kana da halin yi kai ko ba shi gace ai ba shi ba haramun bane halaka idan ya kasance dai ka tabbatar cewa abin nan bai yi karfin ka ba kuma ka ci bashin kana iya biya ka je ka ci bashin ta biya masa bukatarsu wannan idan kai za ka yi albarka kuma allah gani kai allah gani kai kada ka zo suna da bukata ga ta nan bukata ce kai tsaye inda bukata ka ce ka san da kai kai buga buga ka je ka ci bashin ka je ka yi bukatar ka amma su ga suna da bukata kuma ba wanda zai musu he kai kuma kai mursisi kai tsaye kawai shikenan sai dai bukatar ta sai dai kawai babu yadda za a yi kawai shikenan in ma wani abu ne zai same sai dai same shi a'a an mutan ko ba shi ne yadda kake ma bukatar ka kaje ka ciyo ka kyauta musu ka masa abin da zai hulda su koya wannan shi ne ɗa na gari kuma shi ne hankali kuma shi ne tunani faƙar ja a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam wani ya zo jaman zala sallallahu alaihi wasallam faƙa da ya rasulallah ya ce ya ma'aikin allah inna abi yuridu an ya shi ta hamali ya ce ya ma'aikin allah wani ban allah ne zo jaman zala sallallahu alaihi wasallam ya ce na rasulallah babana so ke ringa amfani da dukiyata so ke ɗauki dukiyata faƙala sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi anta wa maluka li abika da kai da dukiyar ta ka daga na babanka ne yau idan kana da dukiya babanka ya zo ɗauka yi abin da ya ga dama ya ci halak halak malak kana da shago ya zo huciya ya duba ya ɗauki abin da ya ga dama sa alai da shi ya ci halak ya ga wani abinci wani nawa ya aka ce nawa ne ne ya ɗauka ya kyauta da shi ko yi wani abu da shi ya ci halak ba a shi kenan haka masu salar salar ya faɗa an tawa maluka li abika amma kuma kai dukiya ta babanka sai ka tambaya so da ba kai kaɗai wani sai ka tambaya a wannan kuma wannan bigira shi ma'ayi amma ɗora mashi cewa idan ko da kyauta zai yi tsakanin ɗin shi ya yi ya ma kowa kamar ya yi ƙoƙarin daidaitawa misali wane ya isa arme kai kuma baka isa arme ba sai saya ma wanda ya isa arman gida ya mai komi da komi to karka ce kai ma sai an maka haka na a kai ma an kai so arman inda akwai kuma za a maka to inda akwai wannan miya wannan ba matsala amma misali kawai ana zaune za a yi wannan yara yana da kyau domin ka a kawo wata adawa ko rikici tsakanin yara sai a makowa amma in ɗauka ne zaka yi ka tambaya sai ka tambaya saboda na na jama'a ne na mutane da yawa amma dukiyar ka ta babanka ce ko ta ma'aikiyarka in ta ɗauka ta yi amfani da ita bakkar uzuri ka yi magana wasu ila ka'abul ahbar an uququl walidain ma huwa aka tambaye kabul ahbar aka ce menene hukukul walidain kamar ana bukata yayi bayani sai ce huwa idza aqsama alayhi abuhu aw ummuhu lam yabarru qasamahuma wa idza amarahu bi amrin lam yuti amruhuma wa idza sa'alahu shay'an lam yu'tihuma wa idza itamannahu khanahuma yake ce idan aqsama alayhi abuhu aw ummuhu lam yabarru qasamahuma idan iyayen suka yi wani kaso ko wani abu na rago haka a kan shi to baya biyayya a kan abin da suka gindaya misali a ce sun tsara wani abu suka ce kaza za ka yi to ya kasance ya kibi a kan wannan wata rana umar bin khattab ya kira ɗan shi abdullah ya ce mai wannan matar ta kaje ka sake ta sai ce a sai ɗan ja kaɗan shi ya gabata mai komi ba shi da umar ya ce a rabu da ita umar ya isko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kashi umar fa eh um abdullahi na ce saki mata shi yayin sakin ta manzo Allah ya kira ai abdullahi ya ce me kaje ka sake ta ka bi abin da baban kai fara eh biyayya ake shi yasa a lallaba idan suka yi tirjiya suka ce sai an rabu rabuwa ake wannan shine daidai abin da ya dace ga shari'a shi sa a lallaba a roƙe su a sayan da za a zamna lahiya idan ya kasance ba a lallaba ba a zamna lahiya idan suka bi kai da katanga da ƙasa suka ce an rabu rabuwa zai wannan shi ne shari'a ya ce idan kuma suka umarce shi ya abu baya yi idan suka tambaye shi wani abu baya ba su haka idan suka amince mishi kuma yaudar zai ki duk wanda ya gama wannan abubuwan idan suka sa shi abu ya ki idan suka umarce shi ya ki biyayya idan suka tambaye shi ya hana idan suka amince mishi ya yi wadara to wannan ya cika cikakken mai saba ma iyayi wanne kake yi a ciki sai ka tambaye kanka shin kana masa gardama ka tambaye kanka idan ya kasance abu ne wanda kuna tattaunawa sai a zamna a tattauna ni ina ganin kaza inda kaza inda kaza ka yi bayani kai shari'a sun yi ka hankali sun yi ka tunani sun yi ka sanin ya kamata in dai abin da kai bayani in dai haka ne kuma kana da gaskiya za su amince maka so da sun yi ka san alheri ya same ka su abinda suka yi so ka yi rayuwa mai daɗi daga kayi bayanin abinda ba su sani ba suka fahimta shi kenan magana ta kai amma in ya kasance abu ne misali kawai sarran ka ne wanda su ma kuma ga sarransu kuma alhali abin babu da cutarwa babu wani abu wanda zai suka ce ga abin da suke so kai ni yasa ta kuma su gardama shi kenan kawai sun ce ayi kaza to ya zai sun ce ka ayi to ya zai shi kenan bari ya ce wasu ila ibn abbas an tambaye abdullahi dan abbas radiyallahu anhu an ashabil araf manhum wa mahum al araf shikenan aka tambaye shi akan ashabul araf wana da ashabul araf rijal ya arifuna hum bi simahum ashabul araf sune da ake cewa wata manzila ce tsakanin aljanna da wuta nan ga aljanna nan ga wuta to a tsakiya ke da ko wani wuri inda ake ce ma'araf wasu ne ake ajiyewa a wannan wuri wasu waye ake ajiya a wannan wurin sai ke cewa a wasu wayoyi ana cewa wanda mizanin su yayi daidai wa daida aikin ka na alkhairi da aikin ka na sharri yayi daidai wa daida wasu haka suke gani to shi abdullahi abbas sai yake cewa anan yace fa qala amma al-a'raf yace shi a'raf fa huwa jabalun bainal jannati wan nar shi wani dutse ne tsakanin aljanna da wuta yace wa inna ma sumiya al-a'raf li'annahu mushrifun 'ala al-jannati wan nar alayhi ashjarun wa thimarun wa anharun wa uyun yace saboda an sanya mai araf yace saboda iya da yana nan tsakanin aljanna da wuta yace yana da itace yana da ɗiyan itace yana da ruwa iya da idanuwa na abubuwa na ni'ima yace wa ammar rijal alladhina yakununa عليه فهم رجال خرجوا إلى الجهاد بغير رضا آباءهم وأمهاتهم فقتلوا في الجهاد yace mutanen da ake zawa a tsora a wannan wuri yace su ne mutanen da suka fita suka tayi jihadi amma ba tare da yarda ta iyayensu ba da uwayensu mata sai aka kace su a wajen jihadin famana'ahumul qatl fi sabilillahi an dukhulina wannan kashe sun da aka yi wajen jihadi saboda Allah shi ya hana a sa su gidan wuta ya ce wa mana'ahun hukukul walidai na an dukul janna kuma rashin yardar wannan ta iyaye na su huta da suka ƙimi musu biyayya suka ƙi zama shi kuma sai hana su shiga gidan aljanna ya su zamna ya ce fahim al'arafi hatta ya kaɗi allahu fihim amurau suna nan a sama har sai allah yanke al'amarin shi a kansu yanzu kaga girman jihadi saboda girman sai hana wannan a sasu gidan wuta kuma girman saba ma iyaye kuma ya hana su shiga gidan aljanna kuma saba yi saboda sun ce ka huta zuwa wajen jihadi shi yasa jurayj da abin da ya kasance ba farilla bane da abin da ya kasance ba farilla bane iyaye suna gaba da shi jurayj yana cikin sallah ta nafila ma'ayyashi ta zo ta ce juraish juraish sai a ran sai ce ya Allah ummi wa salati ya Allah ina sallah kuma ga ma'ayyata ta su sai wani abu ce min are ita gaba da sallah in ka kare kun yi magana ya ci gaba da sallah ya ki amsa ma ma'ayyashi washe gari da dawo hallau daidai wannan lokaci kuma yana sallah ta sake dawowa na sallah wannan abin sai fusata ta sai ta mai mummuna addu'a akan cewa kar Allah ya amshi ranka sai ya gama huskarka da mata na banza kai ba kokari ba kake kai tsoron Allah kai wane ne shi yasa har ina maka magana wai saboda wannan kace baka amsa mun ba kuma na fila ce kake to wannan abin da ta yi hushi sai ta mai wannan addu'a sai gashi sai da Allah kama shi dalilin wannan wata mata kawai 'yan gari suka tsara suka ce wannan mutumin ya cika yawan ibada ya kamata a lalata min suna a walakanta shi kawai ta je ta yi biyanta ta yi ciki kawai ta dawo ya ta zo a gari aka tattare ta aka tambe ta wa miki ciki ta ce wannan jurejin wannan shi mana ciki wannan jureji wannan dai mai gidan wannan wanda ya keɓance bayan gari shi kullum ibada yake dama mutumin banza ne haba aka je aka kama gidan aka kankarya aka watsa gidan kwata-kwata aka kamo shi a walakanci aka shi wajen sarki aka ce kai da mutumin banza ne aka ringa tsage shi kana ce aka za kana ce aka za gashi nan asirin kayan tonu ka za gaba ana ta gangayen maganganu sai ya ce a kawo yara a kawo yara sai ya dawo cikin yara sai ya ce man abuka waye babanka sai ya ce ra'il ghanam yana nan wani makiyayi ne a nan dajin kusa da gidanka jaririn wannan ya magana a wannan lokaci Allah subhanahu wata'ala ya tsiratar da shi ta hanyar ya sa jariri a saman magoyi wanda aka aiwa yanzu ya buɗe baki ya magana iya daga cikin ɗaya cikin ukun jariran da suka yi magana wasu suna ƙara su ce hudu ne akwai annabi isa shi ma ya magana fa'atat bihi qaumaha tahmilu qalu ya maryamu laqad ji'ti shay'an fariya ya ukta harun ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا كو كيزي zauwa suka yi suka da ta zo da shi suka tarbo da suka ce haba iyayen kewa mutanen banza ya za mu ganki da irin wannan abu ma kana abokin mura asalin ma kana ta umuki bai fa asharat ilai ita masa haka saboda mai ta ce inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yawma insiya na yi alkawali da Allah cewa zan yi azumi ni azumi azumi na magana ba za ta yi magana ba kawai in aka mata magana ya ta yi ishara da ce ya ta ishara zuwa gare shi ya suka ce mata kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya yaya za mu ma dan da yake cikin magoyi ya za mu hushe magana kawai kai tsaye suka ji jariri ya hushe da magana ya ce qala inni abdullah atani alkitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aina كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا yace wa barran bi walidati walam yaj'alani jabbaran shaqiya yace wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma ub'asu hayya dhalika isa ibn maryam qawl al-haqq alladhi fihi yamtarun ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون النبي إساء مي باون الله ataniyar kitab kuma ya bani littafi waj'alani nabiyya kuma hallau ya sanya ni ni annabi waj'alani mubarakan aina ma kuntu kuma ya sanya ni mai albarka ne duk inda nake wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya kuma yi mini wasiya da cewa in ringa sallah in ringa zakka matakar ina rayu daga cikin kuma khususiyya ta annabi isa yace wa barran bi walidati ni mai ma'ayyata ne biyayya mai ma ma'ayyata ne biyayya walam ya ji alani jabbarin shaƙiyya bai sanya ni ba jabbar mutumin banza wanda zai rinka kasance mai ɗaukan kai ne ga iyayen shi annabi isa ke iya daga cikin mizar shi annabi ibrahim alaihi salam iya daga cikin shi ma abin da ya fice da shi ma'aihin shi yana ba musulmi ba yana mushriki amma idan ya kira ya uban zai kira shi da dukkan ladabi ya ce ya abadi ya baba lima ta abudu ma la ya sama'u wa la yi busiru wa la yi guni an ka shai'a ya baba ba ya zaka ringa bauta ma abin da bai ji bai gani bai amfani da kai da komi ya abadi la ta abudu shaitan inda shaitan kana lir rahmani asiya ya abadi inni akhafu an yamassaka adabun min ar-rahman fatakuna li shaitanin waliya ka duba inda ke kiran uban ba musulmi ba ne amma yadda yake mashi ladabi yake ta kala a ragibun an ta'an alihati ya ibrahim ka yi mai juya baya ne a kan abin bautanmu ya kai ibrahim la'in lam tantahi la arjuman na kawo hajjur ne maliya in ba ka bari ba zan mu sa a jihi ka kuma zan hudda ka da garin me ce ma uba ya ce salamun alaika sa astaghfiru laka rabbi amincin Allah tabbata a gare ka ka duba amincin Allah tabbata a gare ka kuma zan nema ma ubangiji ya gafarta maka iya mushriki amma duk da wannan ladabi magana shi magana ce mai taushi magana ce kuma ta ladabi madara ce ta girmama ma wannan addu'a da yake ma uban shi salamun alayka sa astaghfiru laka rabbi a cikin suratul safat sai da Allah ya bashi da wanda ya ce ma dan Allah ce in yanka kaɗan ya zo ce gani ba yanka ne falamma balaga ma'ahu sa'aya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur ma za tar yace ya kai dana na gani a mulki mu kuma mulkin annaba gaskiya ne na gani ina yanka ka fanzur ma za tar yace ya kake gani mi dan yace ya aba tif'al ma tu'mar ya kai baba i abinda Allah ya ce kai satajiduni insha Allah min as-sabirin zaka same ni daga cikin masu hakuri sai Allah ke bada labari yace falamma aslama alful isnai lokacin da suka sallama annabi ibrahim ya yarda ya amince zai yanka dan shi dan ya yarda ya amince a yanka shi ka duba biyayya wani ɗa ne zai irin wannan biyayya ga ma'ayin shi ma'ayin shi ce zo in yanka kai ce gani wane ne wannan yanzu yau inda a ce da iya ake layya ana gobe layya aka duba aka duba aka ce kai hawa ne ina ganin layyan nan ta gobo da kai zami aikan gari ya waye an kai tasawa ko a kawai wani ne zai irin wannan biyayya to mun harin layya kenan daga nan layya ta zo falamma aslama wa tallahu lil jabi biyayya yayi ladabi ne girmamawa ya ga ma'aikinshi sai Allah ba shi ɗan da zai mai irin wannan biyayya wana dai rahu an ya ibrahim sai Allah subhanahu wata'ala ya ɗora wuka saman wuyan ɗan shi sai Allah ya kira shi ya kai ibrahim dakata kad saddaqta ru'ya ka gaskatar da mahulkin da kai yace inna kazalika najzil muhsinin haka muke sakanta masu kyautatawa yace inna haza lahuwal bala'ul mubin yace wannan ba karamin ibtila'i bane ba Allah maka umarni kuma umarni ferra yanka yanka kuma zakai dole kuma ɗan shi ɗaya ne kuma shekara wajen gomiya tar babu da Allah ba shi ɗan a lokacin kuma wannan ɗan ya warware aka ce yanka shi wata ne jaraba ce wannan ɗaya ɗaya sai inna haza lahu wal bala'u mubin sai Allah ce wa fadainahu bi zibhin azim dalilin wannan abu ne sai Allah ba shi rago na gidan aljanna shi da cin nama aljanna a duniya aka kame rago na gidan aljanna aka ce ga kambacin wannan dan naka a can baya ya ce salamun alayka ba ya ce baban shi za astaghfiru laka rabbi amincin Allah tabbata a gare ka ba to anan kuma sai Allah yake ce mai salamun ala ibrahim kai amincin Allah ya tabbata ga annabi ibrahim Allah yake gaida shi Allah ke gaida shi annabi nuna annaba ga sanin duka sun sami irin wannan jarba su ma haka shi ma da iyayen shi ba su bi shi shekara dubu ba hamsin yana ba su to haka aka rinka samun irin wannan ibtila'in irin wannan jarabawa malaka cewa wa fi sahihain a cikin sahihain anna rajulan wani namiji ja'a ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya zo jin manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rasulullah ya ma'aikin Allah man ahaqqun nas minni bi husni suhba a cikin mutane wane ne yayi haƙi a kaina in kyautata mishi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mai ummuka yace ma'aikiyarka qala summa man qala ummuka yace kuma banda uwa fa sai wa sai ce hallau dai ummuka qala thumma man yace kuma daga ita sai wa sai ce hallau ummuka ƙala sun maman tukana ce abuka kummal akarab fal'akarab sannan ma'ayinka sannan kuma akarab fal'akarab malamai suka ce wai wannan bayana nihin ba ƙarar nan sai shiru wai nan bayana nihin ba a meke da suna wajen kyautatawa za ka saba ma ma'aiki tukwana don ka kyauta ma ma'aiki a mazala sallallahu sallam yana nuna mana irin ita ma'ayya iniyan take da rauni a lokacin take bukatarka tunda ita mace Allah subhanahu wata'ala ya albarkace ta da wasu abubuwa ita rayuwarta baki daya mafi yawa a cikin kashi 100 kashi 80 na mata rayuwarta ga baki daya a hannun namiji take ita ba dora mata sha wahala ba haka addini tsara lokacin tana karama ma'ayinta zai dauke ta kula da ita har sai lokacin da ya mata armi yana mata armi daukar ta ne zai mika ta hallo ga wani namiji wanda kai ma shari'a ta tsora maka dole ka kula da ita kominta akan ka Allah kuma yake umarta kai yace ma wa ashiruhunna bil ma'ruf ka kula da ita da kyautatawa walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf a kula da su da kyautatawa bayan kuma ta girma yanda ta aiwa hallo kuma shi aka dora min aka ce karya kuskura ya saba mata kenan kaga rayuwar ta gabaki dai a hannun mata ke a hannun mazaje take za su rinka kyauta mata to ita a lokacin da take da rauni take cikin rauni na bukata to namiji shine aka hura ne wannan doka aka ce ya kula ya kula ya kula saboda bi ita ma'aikiya abinda ta yi na walaru a kanka wasu baka gansa ba me wasu ba gansa ba lokacin da kana ciki ba ganta ba tana shayar da kai ba gani ba tana kula da rayuwarka ba gani ba to shine sai Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani yake gaya mana a cikin ayoyi daban-daban sai ke cewa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalatuhu ummuhu kurhan wa wada'tuhu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra sai Allah ke baka labarin abubuwan da kai itafar itaf na walhalu da kai da kai saboda wannan abubuwan ban gansu ba amma wahalhalu na ma'ayyiwa ai abu ne ayyili abu ne na ayyili ya ishe ka sanin haka duk wanda yake da kullun kayan su ce mamma a saya min kaza sun ce baba a saya min kaza su goma kayan su ce su guda kullun sun sani shi ke kawo kaza shi ke kawo kaza shi ke kawo kaza kai in kana da hankali ka san duka gidan wannan kowa ɗawainiya kowa gabaki ɗayan ku daga kai har ma'aikiyar taka har ta samu dama ta samu nutsu za ta kula da kai shi wahala shi ce gabaki ɗaya a kan shi kenan wannan abu ne a hili a gabanka ka to iyayen wannan guda biyu alkur'ani mai girma kullum ta yake biwalidaihi biwalidaihi biwalidaihi sai a tuna maka irin wahala da uwa ta sha don kasancewa ita ta uwa ba sai an gaya maka ba ita kana gani a gabanka yake cewa fa khassa ala birril umm thalatha marrat wa ala birril al marratan wahida yace wa ma za haka illa li anna anaaha akthar wa shafaqataha a'zam ma ma tuqasihi min haml min hamlin wa talqin wa wiladatin wa rida'atin wa sahad layl yake cewa anan Allah subhanahu wa ta'ala ya ambato bin ma'aihiya so uku bin ma'aihi so guda yace saboda yace saboda irin wahalhalu da ita ma'aihiya ta sha wanda kai ba gane su ba irin na daukan ciki irin na shayarwa da sauransu da kuma hana ta barci da kake ta yi tana duk wanda mafi yawan jariri yana hana iyaye barci tun lokacin da yake ciki har lokacin da aka aihe shi har lokacin da zai kai yayi wayo zaga ma'aikiya tana ta fama da shi karhe biyu karhe uku daga yaro ya barci to irin wannan walhalu shine ake tunatar da kai akan kuma ka san irin walhalin da suka yi da kai ra'a ibn umar radiyallahu anhuma rajulan ibn umar ya ga wani qad hamala ummuhu ala raqabatihi wa huwa yatufu biha hawla al-ka'ba ya dauki ma'aikiya shi a saman wuyan shi yana dawafi da ita a ka'aba fa qala sai ke cewa ya ibn umar yace ya kai abdullahi dan umar atarani jazaituha shin kana gana kyauta ta na biya ta abinda ta mini sai yake ci akala yake ci ala wala bi talqatin wahida min talqatiha yace kai daidai da dugo guda baka biya ta ba daga cikin walhalin da kai yace walakin qad ahsanta amma dai ka kyauta wannan abu da kai daidai ne kuma abu ne na lada yace wallahu yusibaka ala alqalil kathira Allah subhanahu wataala zai baka wannan abin da kai dan kadan zai baka lada da yawa Abu Hurairah Allah kara mashi yarda yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'atu nafarin mutane guda hudu haqqun ala Allah Allah yudkhiluhumul janna wa la yudhiquhum na'imaha haƙƙi ne akan Allah ba zai sanya su gidan aljanna ba kuma ba za su dandana dandananta ba na farko shine mudmin khamar wanda ya dawwama a shaye-shaye ko giya ko kwaya ko na makamancin haka wanda rayuwar shi akan wannan take amma idan ya tuba shi kenan illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima duk wanda yayi wani abu na laifi duk wani laifin da kake ji ana zana ko ya yake in dai ka tuba kake da tuba ga Allah Allah zai yaye maka alƙawari na Allah kenan idan ka san kayi wani abu ko kana yin wani abu wanda kuma abu ne wanda ba a raba dan adam da shi ko a gaba ko wanda kai a baya ka kyauta da tuba zuwa ga Allah ka tuba Allah zai yi maka kuma Allah ya amshi tuban ka zai sanya ka gidan aljanna za ka wuta daga cikin wa'anda Allah ya ce ya sa su gidan wuta na farko wanda ya dawwama akan shan giya wa akilu riba da wanda shi rayuwar shi kawai riba ce kullun kawai in ka zo ya ma tsari in ya baka bashi misali in zaka medo ce ka zaka medo kai ka kame kare in ya sai da ma irin wannan dai abu dai na rubaje wanda dai sananne ne wanda kuma kohin ta sana da yawa na uku wa akilu malal yatimi zulman wanda yake cin dukiya ta marayu ta hanyar zalunci Allah subhanahu wa ta'ala ke faɗa cikin suratul nisa innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman yace inna ma ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslun sa'ira duk wanda yake suke cin dukiya ta marayu da zalunci to suna cin wuta balbal ne a cikin cikinsu kuma hallo gobe kiyama ɗan mutane haka ce wal aqlu walidayhi illa an yatubu da kuma mai saba ma iyaye har sai ya tuba haka manzo da sallallahu alaihi yake cewa aljanna ta ta aqdamil ummahat aljanna tana kashan tana kasan diddige da ma'aiwa na na ma'aiwa waja'a rajulun ila abi darda wani zo da abi darda yake cewa ya abu darda ya kai abu darda inni tazawwajtu imra'atan wa inna ummi ta'murni bi talaqiha na armu wata mata amma mata ta tace in sake ta fa qala abu darda abu darda sai yake cewa sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzo sallallahu alaihi wasallam yana fada alwalidu awsat abwabil janna fa in shita fa ada dhalika albab aw ihfazu yake cewa kawai abu amsa ba shi kenan yace ni naji manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ai iyaye su ne mabuɗi na gidan aljanna in kaso ka buɗe in kaso kuma ka rege kai ka sani sun ma umarni bi shi ne kawai shi dai tsaya mai akan wani hadisi ya ce wa ƙara salallahu salam salatu da awatar mustajabatin la shakka fi hinna addu'o'i guda uku ansassu ne babu shakka a kai ya ce da'awatul mazlum addu'a wanda aka zalimta wa da'awatul musafir da addu'ar ɗan balaguro wa da'awatul walid ala waladihi da addu'ar ɗa a uwa iyaye ga ɗiyansu duk addu'ar da suka yi mai kyau ce mara kyau ce Allah kai tsaye amsa ki shi yasa a kullum iyaye sai mu ringa kokari in an bata mana rai ya kasance abin da zai fito bakin mu akan ɗiyan mu ce Allah shirye ka yace wannan ita ce addu'a a bakin mu akan su amma kada mu ringa zaki muna faɗin maganganu wanda zai kasance har bakin mu ya kubce mu wani abu wanda kuma a je daidai amsa addu'a ne addu'a ta amsa ɗan ya lalace maka da yawa sun hada cikin irin wannan kuskure sun maɗiyansu maganganu marasa daɗi a cikin hushi wanda kuma su ba ni irin su yi don ya lalacen ba suka yi su dai kawai sun yi ne saboda ya bata masa rai shi kenan kuma allah amsa abin ya zame musu kuma fitana daga ba wa ƙara sallallahu alaihi wasallam alhalatu bi manzilatul um mazara sassar da ke cewa kai ba ma uwar ba hatta yan uwarta yadda ko kanwarta matsayin uwa take wajen kyautatawa wajen girmamawa wajen sarar da zumunta da ita wajen mata ihsani wahab bin mamba yake cewa inna allaha ta'ala auha ila musa allah subhanahu ta'ala ya ma'ana musa wahayi salawatullahi wa salamuhu alai yake cewa ya musa ya kai musa waqqir walidayka ka girmama iyayenka fa inna man waqqar walidayhi madattu fi umrihi saboda duk wanda ya girmama iyayen shi ya kyautata musu ni kuma zan yi albarka a shekarun shi wa wahabtu lahu waladan yuwaqiru kuma zan ba shi dan da zai ne abin da ya ma wannan ma'aikon nan shi girmamawa da kyautatawa da ihsani yace wa man aqqa walidayhi duk kuma wanda ya muzanta ma iyayen shi yace qassartu fi umri shi zan rage mi shekaru wa wahabtu lahu waladan yaqulu zan kuma ba shi ɗan da zai zama fitina a gare shi shi ma ya cutar da shi ya ce wa ƙala abubakar bin abi maryam abubakar bin abi maryam yake cewa ƙara'atu fi taurat na karanta a cikin attaura anna man yadriba abahu yuqtal yace ni na karanta a cikin attaura don wanda bige baban shi kashe shi kama da wa ƙala wa ƙara'atu fi taurat anna man sakka walidahu man an ala man sakka walidahu ar-rajam ya ce na karanta a cikin attaura wanda ya biki iyayen shi ya ce kawai jihin shi maki jihin shi ake wannan mai yake nuna maka ko da a adiyan mai yake suna shari'a da ta gabaci addinin musulunci ba magana ta a taka hakin iyaye iyaye abin girmama ne iyaye abin darjantawa ne albarka da yarda ta allah tana tare da bin iyaye da kuma kyautata musu da kuma samun yardarsu duk wanda yake so ya lalace to ya kasance ya lalata tsakanin shi da iyayen shi duk wanda yake so kuma ya albarka ya kyauta tsakanin shi da iyayen shi suna raye ko sun mutu in sun mutu ya kasance bakinka ya saba da musu addu'a rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira ya Allah ka ji kansu kamar yadda suka ji kaina suka kyautata mini suka rene ni a lokacin da ina karami ina ga lokaci yayi ya kamata mu tsaya anan sati mai zuwa sai mu dora abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muke kuskure Allah ya mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh